الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أما بعد godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi da ya kamo nan safiya ta asabar yau muna ashirin da tara ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na shekara 1442 a kida miladiya yau muna goma sha bakwai ga watan goma shekara ta 2020 daidai mun da wannan markazi na jami'u abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala anhu da ke nan kwarbe a cikin birnin zaria domin ci gaba da karatun wannan littafi da muka faro karatunsa a zama da suka gabata wannan littafi a taƙasiru fi tarbiyyatil auladi wannan zama ita ce zama ta tara muna fatan insha Allah ta'ala Allah ya amfanar da mu da abin da muke karantawa ya kuma nisanta mu daga kurakurai idan 'yan uwa ba su manta ba bayan malam ya gama kawo kurakuran da ake samu cikin tarbiyya to ya kuma bude wani fasali guda wanda yake bayani akan ababen da idan mutum ya kiyaye su insha Allah ta'ala zai samu daidaito wurin tarbiyyan yaransa mun karanto abubuwa da dama kusan abubuwa guda 25 yau za mu tashi na 26 insha Allah mala yace muraqabatu muyulil waladi wa tanmiyatu mawahibihi wa tawjihi lima yunasibu a mai da hankali ai ta bibiyin irin baiwan da Allah ya ma yaro da kuma irin yanda gangan jiki halittan yaro yake karkata sai a fuskantar da yaro abin da yafi dacewa da rayuwarsa mala yace bi haythu yajidu fil manzili ma yunammi mawahibahu wa yasquluha ويعدها للبناء والإفادة ويجد من يوجهه لما يناسبه ويلائمه أنا سن أجدا أسامد دون أبن دزيرك رينان إرن بيوان دا الله يما ياو يترك كي مش تنانينسا har ya tafi zuwa ga abin da ya daidai da ginin halittarsa malice qala ibn qayyim rahimahullahu ta'ala wa mimma yanbaghi an ya'tamida hal as-sabi وما هو مستعد له من الأعمال ومهيئ له منها فيعلم أنه مخلوق له فلا يحمله على غيره ما كان معظونا فيه شرعا فإنه إن حمله على غير ما على غير ما هو مستعد له لم يفلح فيه وفاته ما هو مهيئ له فإذا رآه حسن الفهم صحيح الإدراك جيد الحفظ واعيا فهذه علامات قبوله وتهيئه للعلم لينقشه لينقشه في لوح قلبه ما دام خاليا وإن رآه ميالا للتجارة والبيع والشراء أو لأي صنعة مباحة فليمكنه منها وكل ميسر لما خلق له cikin abin da zai taimaka maka gurin tarbiyyar yara shine al-imam ibn qayyim yake cewa iyaye su lura da halin ɗan da irin yadda ɗansu yake karkata sai su gane cewa to lallai Allah ya halicce shi don wannan abin idan aka ɗora ma yaro abin da bai dace da zubin halittansa ba to a wannan lokaci yaron ba zai iya tsinina komi ba kuma abin da aka halicce shi don shirin shi ma sai ya guje masa an yi biyu biyu kenan sai malam ya ce to misali idan ka ga yaronka yana da kaifin basira yana da raskan abubuwa yana haddace abubuwa cikin sauƙi yana kiyaye abubuwa to waɗannan alamu ne da suke nuni a kan cewa yaron nan fa ya dace da ilimi ne to a wani lokacin duk irin shirin da za ka yi masa ya samu nagartaccen ilimi ingantaccen ilimi sai ka yi matuƙar dai zuciyar shi tana nan babu komi a ciki to zai shirya kuma zai ɗauki ilimi ya ce idan kuma ka ga yaron nan yana karkata zuwa ga kasuwanci sai da sayarwa to sai ka fahimci cewa wannan yaron Allah ya halicce shi don ya kasuwanci sai ka buɗe mishi kofan kasuwanci to a irin wannan lokaci sai ya kasance kwalliya ta biya kuɗin sabulu idan ka lura cewa yaronka Allah ya hore mishi himma da ƙwazo na kasuwanci sai ka matsa ka ce kana son sai ya medicine sai ya zama likita to sai ya rasa zama likitan sai kuma ya rasa kasuwanci da ka yayi biyu biyu a cikin rayuwarsa da ka ɗanka kallon shi za ka yi sosai ka tsaya ka karance shi da kyau kaga ina ne yake karkata zuwa gare shi idan ka gane yadda zuciyar shi ta karkata to a irin wannan lokaci sai kai ta yin abin da zai hore mishi hanya da zai riske abin da yake karkata zuwa gare shi kaga a kasashen da suka ci gaba suna da wata ɗabi'a sai su samu yara a makaranta 'yan aji ɗaya sai a fita da su a rahila za mu yi maganar rahila a gaba nan dan yawon bude ido idan aka je da su kamar hadika irin wannan wurin shan iska din sai ya kasance can gefen an tattari an tattali su fatanya su cebur su wane ne an zuba a can yankin nan gefen kuma an tattali allo da maka da dosta da littafi da waye shi kuma an tattare shi a nan a can gefen kuma an tattare irin abin nan da likita ke sawa a kunni yana auna bugawan zuciyar mare lafiya an tattale waɗansu abubuwa na asibiti a can gefen kuma an tattale ɗan wani ɗan ƙaramin shago haka an tattale dai abubuwa mabambanta idan aka je kawai sai a saki yaran sai a ce ga gurin wasanin kowa ya je wasan shi to kowa zai karkata zuwa ga inda Allah halice shi da shi malamin yana nan malaman da suke bibiya suna nan suna bibiya sai kaga wannan in ya je can wurin makaranta sai ga ya bar wurin sai ya je can sai ga ya bar wurin sai kaga ya je shago ya zauna a shago ya dauka shi ne mai shagon to ya nuna wannan yaron Allah halice shi din ya kasuwanci kwakwalwan shi tana karkata zuwa ga kasuwanci wani kuma sai ga in ya je can bai burge shi ba amma yana zuwa ya ga allo ga dosta ga littafi sai ya ɗauka sai ya ɗauka shi ne malami har sai fara ma ɗalibai darasi bayan ba wani ɗalibi a wurin ko a gida za ka ga yaro za ga kullum yaron da yake shi dai kullum a zo a yi karatu shi ne malami ya nuna wannan yaron yana karkata zuwa ga ilimi to ka buɗe mishi kofar da zai zama malami to hakan nan ɗabi'an yaro take so in ka ce wai kai abin da kake so kawai shi ne yaro zai kai kana son wannan yaron sai ya zama injiniya kuma kila ginin shi ba na injiniyoyi ba ne ginin shi na manoma ne to sai ka ɓata mishi bai zama injiniya ba kuma bai zama manomin ba an fahimci wannan gaban da kyau jama'a musulmi to wannan ka kiyasta 'ya'yanka a kai abu na gaba tanmiyatul jar'atul adabiyyati fi nafsil walad kareni karfin halin iya magana a cikin zuciyar yaro yake cewa zalika bi ish'arihi bi qimati wa zar'i thiqati fi nafsihi hatta ya'isha kariman shuja'an sarihan jari'an fi ara'ihi fi hudud al-adabi wal liyaqa ba'idan 'an al-isfafi was safaqati fa hadha mimma yush'iru bi tuma'ninati wa yaksubu al-quwwata wal i'tibar بدلا من التردد والخوف والهوان والذلة والصغار يتشيك كرففي واتو كرفين هلم مغانا بياو ta yadda yake za ka rika nuna mishi kiman kansa in yana da wani abin da yake fahimta kawo abin da kake fahimta mana ai kila zai amfane mu ka nuna mishi fahimtan ka ma zai iya amfana na ni karan kaina fahimtan ka zai amfani gidan nan fahimtan ka zai amfane mu a masallaci in kana da wata shawara ka ji abin da muke so mu yi a masallaci in kana da wata shawara ka kawo kila fahimtan ka ya amfane mu kaga ka nuna mishi yana da kima kenan kuma a wannan lokacin za ka ba shi fiƙa bi nafsihi zai aminta ce a ashe ni ma mutum ne ashe ni ma ina da abin da zan iya amfanin al'umma da shi sai yaro ya rayu cikin karamci yana jin shi babba ne da ƙarfin hali ya zama mai ƙurum wurin iya fito da ra'ayin shi amma duka wannan kai bakin ƙoƙari ya zama a haddi na shari'a kar ya zama ƙarfin halinsa ya kai ga zai iya zagi zai iya kutsawa cikin haƙƙin manya zai iya batsa zai iya rashin kunya duk da sunan karfin hali kamar yadda muka yi magana a baya da kuma abin da ya dace da halittar ɗan adam shine shine shine liyaqa din ya dace da ɗabi'an ɗan adam kuma a wannan gaban ka nisantar da yaro ya zama ya ta taɗi ba manufa ya ta surutu ya ta taɗe-taɗe ka nuna mishi wannan ba shi ba ne point ake nema ka kawo gaba mai amfani ba yawan taɗi ɗin ba yawan taɗin ba shi ne gwanintan ba point ɗin da ka kawo a maganan ka ita ce gwaninta sannan kuma ya nisanci hauragiya ya tsaya ya ta hauragiya ya ta shautin babu dalili to wannan idan yaro ya samu wannan zai samu natsuwa a cikin zuciyarsa kuma zai ba shi ƙarfin hali ya fi a ce ka bar yaro idan zai magana yana taraddudi to in ne magana za a kuce za a kushe ni ko za a karba yaron ya zama tsoraci yaron ya kaskantar da kanshi ya walakantar da kanshi ya wofintar da kansa to yaron ka kare je kar ka je zama haka duk inda ya kawo ra'ayi ka saurare shi za ku ƙara bayani a nan gaba insha Allah abu na 28 istisharatul aulad ka rika shawartar yara ba daidai bane a kyala yara ba sharawa ba a shawara da su yace kasu sharatin bi ba'd al-umur al-muta'alliqati bil manzil aw ghairi dhalika واستخراج ما لديهم من أفكار كأخذ رأي في أساس المنزل أو لون السيارة التي التي سيشتريها الأب أو أخذ رأي في مكان الرحلة في موعدها ثم يوازن الوالد بين آرائهم ويطلب من كل واحد منهم أن يبدي مصوغاته وأسباب اختياره لهذا الرأي وهكذا ya ce cin abin da zai taimake ka wurin tarbiyyar yara ka rika shawartar su shawaran ba lalai cikin manya-manyan al'amura ba amma kuma za mu ji har manyan al'amuran ma za ka shawarce su a kai ya ce kamar ka shawarce su akan wani irin kaya za a sa ma gidan nan wa'yansu irin kujeru za mu siya wanda za a sa a falo misali kowace irin mota wata irin kala ya kamata mu siya kaga dai wannan ba zai cutar da kai ba in kai kai niyan siyan fara ce sai ce baba a sai ja sai ka sai jan ai ba zai cutar da kai ba wa'yansu irin kujeru ya kamata a sa a sa leda seat ne na leda wanda yake ruwa ko ya zube a kansu bi abin nan koko a sa na kyalle duk irin wannan sai a shawarce su to kowane yaro ya zo kawo ra'ayinsa ko kuma ina son mu dan fita da ku za mu dan je yawon itiba yawon ɗaukan darasi ina kamata mu je sai wannan yaro ya ce aje makabarta sai wannan ya ce a ce aje asibiti sai wannan ya ce mu je aviation mu ga jirgi duk in ka gama jin shawarwari sai ka ce to kowa ya kawo dalilin da ya sanya ce aje guri kaza wani ya ce maka ai baba ni kaga da yake ina son in zama pilot in tukin jirgin sama to ina son tun yanzu in ga jirgin sama in ga abubuwan da ya kamata a ce na shirya ka gano ne ya gina wannan ra'ayin nashi akan wata fahimta ta musamman wane ce to ai naga kakanmu ya rasu ne baba shi yasa nake so in muka je makabarta kaga sai mai amfani da dama yi mishi addu'a wannan ce ai ina nufin mu je asibiti ne saboda kaga manzon Allah ya kwadaitar akan gaida mare lafiya ya ce duk wanda ya fita gaida mare lafiya mala'iku dubu saba'in ke mishi addu'a har yamma ta yi inda yamma ne har safiya ta yi kaga kowanne ya gina akan wata fahimta mai kyau to wanda ka zaɓen a ciki sai ka ce to bari mu yi kaza amma nan gaba sai mu yi kaza da kaza saboda muhimmancin abubuwan da kuka kawo kila kun fahimta in kuma abu mare muhimmanci ne kamar sai wani ya ce maka babu mu je hotel to kaga a lokacin za ka yi amfani da dama ka ce to kaga hotel ba kowane hotel ne yake da bukatun a ziyarce shi ba kaga hotel din da yake akwai cakuɗe ne a tsakankanin maza da mata akwai kaza akwai kaza kaga fitsara da batsai shari'a ba shari'a da wannan ba amma in wani hotel ne wanda yake an gina waɗansu abubuwa na ilimi sai ka ƙara mishi haske a kai kun dai gane wannan gaban da ke ko jama'a musulmi sai malaki cewa fakan fi hadha al-amal min zar'i min zar'i lisaqat fi nufus al-awlad wa kan fihi min ash'arihim lahum bi qimatihim wa kan fihi min tadrib lahum ala tahriki adhanihim wa shahd qarahihim wa kan fihi min ta'wid lahum ala at-ta'bir ar-ra'ihim an ara'ihim wannan zai karfafe su ya cusa musu fiƙa gamsuwa da kansu zai karfafe su su gane kiman kansu zai karfafi tunaninsu tunanin kwakwalwarsu ta yin tunani mai amfani zai kuma zaburar da tunaninsu zai kuma taimake su akan su iya fito da ra'ayinsu tare da bayanin dalili shi ne wani lokaci sai ga an je wata makaranta amma an fi wannan ne galibi idan za a yi taro abin ya fi kama da riya shi ne sai a ɗauko sai a ce da likita da malami wanne ya fi muhimmanci sai a ba waɗansu yara wannan topic ɗin a ba waɗansu yara wannan topic ɗin hakan yana da kyau amma abin da ya kamata a yi ba wai kai a zauna a rubuta ma yara turanci ko larabci kawai su haddace su zo su yi ta zuba ba ba haka ya kamata a yi ba a tarbiyyance sai a ce ma yaran da likita da malami wanne fi muhimmanci sai a zaɓi wannan grup ɗin sai a ce su je su tattauna ya su ya su su binciko dalilin da ya nuna kan cewa likita ya fi malami muhimmanci wannan grup ɗin sai a ce ko kuma ku je ku binciko dalilin da ya nuna cewa malami ya fi likita muhimmanci sai a ba su assignment wannan yaron ya zo gida tambaye baban shi baban shi ba shi point biyu ya tura shi gurin wani malami malam ba ni hujjojin da ya nuna malami ya fi likita malam ya ƙara mishi point biyu ko uku a tura shi gurin wani limami ya kara mishi point biyu ko uku shi kuma wancan group din da suka je gida sai a tura su gurin wani likita ya ba su point biyu ko uku a tura su gurin wani injiniya ba su point biyu ko uku sai ya kasance kowane group sun hada points ɗinsu da kansu to idan malamai suka zo sai su dubi waɗannan point ɗin da suka kawo inda ƙari sai a yi musu ƙari inda rigi sai a yi rigi to a wannan lokacin shine zai taimaki tunanin yaro amma in dai kawai malamai su rubuta musu turanci ko larabci kawai su haddace su zo su yi ta zaba a gaban mutane wannan ba gwaninta bane kila an fahimta har rubutun ma ya kamata a bar yaran ne su rubuta abinsa da kansu babu laifi a tadiribin su a makaranta oke ku ne kuka ce malami ya fi muhimmanci to ku zo ku yi presenting a gaban jama'a su zo su yi presenting ɗinsu da kurakuran kalmomi da kurakuran wane ne duk aji sai a ce to kaga kalma kaza bai kamata zuwa wuri kaza ba sentence kaza bai kamata ta zo a guri kaza ba sai a sanya su akan hanya sai a ba su dama sai su je su gyara rubutunsu da kansu sai su zo su tsaya bainan jama'a su presenting da irin harshen su ai kowa ya san harshen yara kuma ya san harshen manya abinda aka rubuta ma yaro ya haddace din an zo ya zo gaban mu ya ta faɗi ba za mu yabe shi ba mun san rubuta mishi aka ya haddace kila kun fahimta jama'a to wannan zai taimaka ma kwakwalwar yara nan da nan in yaro yayi wannan ya kuskure a yi na farko ya kuskure a na biyu a yi na uku da na hudu ya riga ya ci gaba kwakwalwar shi ta buɗe zai iya magana a gaban kowa ko gaban shugaban kasa ne sai ya zauna faɗi ra'ayin shi kuma faɗi dalilansa abu na ashirin da tara ta'awidul waladi alal qiyam bi ba'd al mas'uliyat a koya ma yaro ɗaukan nauyi kar a bar yaro bai saba da ɗaukan nauyace-nauyace na rayuwa ba mun faɗi kishiyan wannan a cikin kurakurai malai ke cewa kal ishrafi alal usrati fi hali fi halati ziyab wali al amr wa ta'widi ala sarfi wal istiqlal al maliya wa dhalika bi manhihi masrufan maliyan kull shahr aw usbu' li yaquma bis sarfi ala nafsi wa baiti akwai ma yaro ɗaukan nauyi ta yanda za a rika nuna mishi idan mai gida ba nan yanzu kai ne mai gidan haƙƙinka ne kula da buɗe gida da rufe gida haƙƙinka ne kula da abinci an yi abinci a gida haƙƙinka ne ƙanninka su rika zuwa makaranta su rika zuwa masallaci haƙƙinka ne ɗan ƙanninka su rika yin muraja'a a gida da makamanta irin waɗannan abubuwa kuma za a taimaki yaro ta hanyar a rika ɗiba wani kuɗi a bashi sai a ce to shefanin wannan satin yana hannunka sai mahaifin shi ya ɗauko kuɗi ko cefanin wannan watan to me za mu saya ne a gidan e za mu sai kaza za mu sai kaza za mu sai shinkafa za mu sai abin nan manja za mu sai man gyada za mu sai kaza to yi lissafi nawa ne shinkafan take ce ban sani ba sai a to ka bincika mana in ka fita ka bincika ka ji nawa shinkafa take nawa man gyada take nawa manja yake nawa magi yake shikenan idan ya fita duk zai je wannan binciken kaga an fara bude kokolwansa shikenan sai a dauko a ce to duka lissafin nawa ya kama sai ya zauna ya buga lissafin sai a ce to ya kama dubu talatin ne to ga dubu talatin sai ka je ka siyo mana kayan abincin sai ka zama kai kake kula da shi an ɗora mishi nauyi kamar yanzu shine mai gidan ba fa shine mai gidan ba amma a fakaice kamar shine mai gidan idan wani abu ya ƙare idan uwar gida ta zo ta ce abu kaza ya ƙare sai a ce mata ki magana da wani mana yaro ne daga cikin yaran gidan ba wai lale sai babba ba wanda aka ga yana da wannan nishadin sosai wa in kana sauran ma da ba su da nishadin za a karfafe su uwar gida ta zo ta ce to babu gishiri to kin gaya ma wani kuma ga shi ɗanta ne kila na uku ta ce ban gaya mishi ba to ki gaya mishi mana babu gishiri sai uwan ta kira ɗan ta ce mishi ba fa gishiri a gidan ba gishiri subhanallahi to bari in samu baba maimakon a ce ke ne kika zo kai tsaye to ɗan ya zo ya gaya mishi babu gishirin to gishirin ya muke sayo shi a babu dama mukan sayo ai mudu ɗaya ne mukan sayo leda biyu ne leda uku to nawa kenan kaza to insha Allah ta'ala idan na fita na samu kuɗin zan baka sai a siyo kaga ka dora mishi nauyi ka bude mishi kwakwalwa sai yaro ya zama magidanci tun yana dan kankai ka gani shine in ka bashi dan kuɗin ko dan wayansu abubuwa na gida haka in za a yi karka dora mishi nauyi jiyar ka siyo ma kannin shi ko kuma yana siyo ma uwayen shi to wannan yana daga cikin abu mai kyau da ya kamata a tarbiyanci yara akai abu na gaba ta'awil al-aulad ala musharakati al-ijtima'iyya a koya musu su rika participating su rika shiga cikin abubuwa na ci gaban society abubuwa na ci gaban anguwa ko ci gaban gari ko ci gaban addini a koyar da su yadda za su rika shiga ana bagawa da su malai cewa zalika bi hasim alal musahamati fi khidmati dinihim wa ikhwanihim almuslimin imma bil jihad fi sabilillah aw bid da'wati ila Allah aw ighafati almalhuf malhufin aw musa'adati alfuqara wal mutajin aw ta'awun fi jam'iyyat albirri wa ghayriha a koya musu duk inda suka ji ana harkan addini to kasa ɗauka wai sai an gayyace su harkan addini ai addini ba ni gidan su malam wani ko liman wani ba ne addinin musulunci na Allah ni kuma musulmi ne daka duk inda ake harkan addinin musulunci yau an ce za a yi taro na gina masallaci na gina makaranta za a yi gyaran makabarta za a yi gyaran wani abu na addini to ya sa ma kanshi da ni za a yi ila an fahimta ko kuma wani abu dai kawai na al'umma yau za a yi gyaran kwalbet ne a unguwa ya sa kan shi da ni za a yi yau za a yi taron gyara titi ne ya sa kan shi da ni za a yi yau tudu ne ake so a dan baje shaka ya dace da yanayin kai koman jama'a ya sa kan shi da ni za a yi ko kuma da'awa zuwa ga Allah yau ana neman masu fita da'awa za a je musuluntar da maguzawa to ya zo ya nemi izini daga wurin mahaifin shi baba zan je nima musuluntar da maguzawan nan ga maguza sun musulunta za a yi bikin musuluntar da su ya sa ma kanshi a tarbiyyanci yaro akan irin wannan ko yau gashi za a yi wani taro na taimaka ma marasa shi taron da misali dauka taron da ake na taimaka ma marayu za a yi a fada ko za a yi a nan masallaci ya sa ma kanshi da ni za a yi yaro ya gane duk wani taro na ci gaban al'umma ko ci gaban addini to na wani ya rika kuma haɗin gwiwa da jam'iyyatul birri wa'annan irin ƙungiyoyin da suke mai da hankali wurin taimakon addini da al'umma ɗauka a ce izalatul bida wa kamatul sunna tana ba da taimako ga al'umma da addini ɗauka a ce hisba tana ba da taimako ga addini da al'umma ɗauka a ce agaji ɗauka a ce ɗauka a ce abin nan yan agaji yan hisba lajinan da'awa ire-iren waɗannan abubuwan ko kuma ƙungiyoyi ne na ci gaban al'umma ga baki daya to yaro ya rika participating a cikin waɗannan abubuwa kuma koyar da shi za a yi idan ya ga baban shi na zuwa shi ma zai ji amma in ya ga duk wata harkan addini sai a yi harkokin addini guda talatin waɗansu an sanar a rediyo waɗansu an buga a takardu an kai masallatai waɗansu an sanar a masallatan waɗansu an zo har anguwa ana yama ɗiɗi amma baban shi kullum yana gida ka ga da za a iya koyi hidima ga al'umma ko hidima ga addini amma ya ga ka tambayi yara karfe nawa a ce karfe takwas saura kwata ka ce kai kai kai lokaci ya kure ya kamata mu tafi gurin aikin gayyan nan su ga ka cire kayan ka masu kyau ka ɗauko aikin kayan aiki ka sa ka ɗauko kambas ka sa ka ce mu je to su ga kayi wannan gobe jibi gata su ma haka za su riƙa yi التدريب على اتخاذ القرار a reni yaro akan iya ɗaukan matsayi a matsaya ka an yi atame da abu ila wadda ibini fi mawaɗi tanfidi wa fi mawaƙifin muhrija allati ya taji ila hasamin amri wal mubadarati fi ittikhad al qarar wa yahmilu ma tartabu alayhi fa in asaba shajja'ahu wa shadda ala yadihi wa in akhta'a qawwamahu wa saddadahu bi lutfin فهذا مما يعول على مواجهة الحياة والتعامل مع الواقف المحرجة كقوية ديارة يندرسر أو كم مطايا شيني kabari sai wani abu ya taso wanda yana da bukatun a ɗauki matsaya nan da nan a zartar da hukunci sai ka ce yaron shi zai yi sai ka tura yaron a gaba kai ya ce ma har a mawaƙifil muhrija irin ababe masu bala'in wahalar nan wanda in aka yi kuskure a ciki ana iya samun damiji kun fahimci abin da ke nufi in aka yi kuskure ana iya samun matsala wanda abin kuma yana da bukatuwan yanke hukunci yanzu yanzu ne ba sai an jima ba to to sai ka tura yaron a gaba ka ce to ya za a yi to ya za a yi misali a ce yanzu kuna cikin tafiya a mota kun zo daji sai motan ta lalace ga ruwan sama sai ka tambiyar to yanzu ya za a yi kaga wannan matsala ce ba ta da bukatu in ce sai na zo gida ni shawara yanzu yanzu ake neman daukan matsaya idan ka je ya ce maka misali kila a daji kuma akwai barazanan kidnappers to yanzu akwai barazanan kidnappers to yanzu ya zai sai ka ɗora mishi wannan aikin mai wahala wanda kwakwalwar shi za ta kai ta komo ta kai ta komo to yanzu ya za a yi in ka ga duk abin ya rikice masa sai ka fara buɗe mishi waɗansu ƙofofi da ya kamata ya tunani a kansu to ko kana ganin mu rufe motan kawai mu bar wurin nan saboda haɗarinsa da a rasa rayuwarmu a rasa motar nan gara a rasa motar mu rayu kaga ka bude mishi kofar tunani ko kuma dai abin da ya da kai tunani me kai tunani kaga ka dan bude mishi wata kofa kun fahimci abin da nake nufi ko kuma to kaga da ma muna da namban yan sanda ne akwai namban da ake babbadawa ka haddace ta ya ce bai haddace ta ba ai akwai namban security 911 ko ko ba ita ce number security ba akwai namban ma da rundunar 'yan sanda suke ta badawa shekara da shekaru cewa duk in ka samu wata matsala ko cikin dare ko wane ne ka kira wannan namba sai ce ban da ita ka ce ayya da ma kana da ita ne ka samu wayan ka rubuta ta saboda kana ta buɗe mishi ƙofofin da zai ba shi dama ya tunanin daga ƙarshe yana iya cewa kai babatun da dai faci ne ta yi da mu barta a dajin nan ya kasance mu mun tafi din amma motan ta salwanta to gara mu je da facin haka nan mu kunna motan mu ci gaba da tafiya da facin gara a ce tayoyi biyu sun fashe mu ji da siyan tayoyi biyu fiye da mu ji da siyan mota kaga ya dan kawo wani tunani misali to shine malam yake cewa to idan yaro yayi daidai sai ka karfafe shi in kuma ya kuskure sai ka ce to kaga tunanin da kai haka bai dace ba ya kamata kai tunanin kaza da kaza da kaza ne wannan a cikin harkokin gida ko a cikin harkokin waje zai bude ya yaro kwakwalwar shi sosai ya saba da daukan matsaya cikin abubuwa masu wahala ko kuma yin sabani aka yi tsakankanin wani da wani ko wance da wani ko wance da wance gashi yanzu yanzu ake neman daukan matsaya domin ga wani nan ya je kira yan sanda sai ka kira yaro to yanzu ya za a yi gashi wani ya je ya kira yan sanda ga yan sanda nan a waje in ka ja ce maka ai baba kawai ka kyale shi kawai a ja kullum shi a ai ba ita ce matsalan ba maganan yana da bukatuwan tukuna ai bincike a gano mai laifi da mare laifi ka gane ka fara tusa mishi tunanin ba wai kawai abin da ya bayyana a zahiri da shi ake aiki ba sai an yi bincike tukuna an gano wane ne mai laifi wane ne mai laifi a to haka ne eh to shikenan to irin waɗannan abubuwan matsaya masu wahala sai ka shawarce shi a kai in ya daidai sai ka karfafe shi in bai daidai ba sai ka gyara masa amma kar ka bar yaro baya daukan wani wata matsaya in ya dauki matsaya ma kaga kuskure ne sai a kyare shi kai kenan sakare baka tunani a'a kaga matsayin nan da ka dauka kaga in aka bita kaga matsalar da zai faru kaga matsalar da zai faru kaga matsalar da za ta faru amma kaga inda an yi kaza to kaga za a samu kaza da kaza da kaza da kaza kun fahimci wannan da kyau jama'a musulmi an zo neman auren kanuwarsa ko yassa ga wane ya zo ce yana so wane ma yana so wane ma yana so to ya za a yi to ka shawarci yaron ga wane ya zo ce yana so wane ma ya ce yana son yakka wane ma ya ce yana so kai ne ya shawarka sai ce baba to to ai kawai a aurar da ita ga wani kaga ya kawo shawara sai a ce mishi a'a ba haka ake yi ba da ka ba da shawarar a fara kiranta a tuntuɓe ta mana to kaga an nuna mishi da ke ɗaukan mas'uliya da ɗaukan ƙara a tuntuɓe ta tukuna aji gawa na gawa na gawa ne wanda ta zaɓa a ciki to sannan sai mu duba mu ga yana da addini ko bai da addini yana da sana'a yi ko bai da sana'a yi gidan shi mutanen kirki ne ko ba mutanen kirki ba ne gidansu to kaga idan muka samu ta ce tana son abubakar ne misali misali a ce abubakar take so to kaga sai a duba shin abubakar yana da addini ko bai da shi in yana da shi sai a kyasta to gidansu mutanen kirki ne Eh, sai a kyasta to kaga shi kenan in haka ne sai mu bata wanda take so to kaga ya kawo kus- shawara amma da kuskure amma an gyara masa to gobe idan aka sake zo aka shawarce shi cewa ga waɗansu sun zo suna neman auren wata yarinya ba zai saka ganganci ya ce kawai aurar da ita ga wani ba zai gane auke sai an yi bincike sai an yi kaza sai an shawarci yarinya kaga an dora shi akan turba malaici wannan zai taimaka mishi wurin rayuwa da kuma ɗaukan abubuwa masu wahala abu na talatin da biyu fahimu baba'il aulad wa nafsiyatihim wannan ma mun yi shi a baya cikin kurakurai rashin fahimtar wannan shi kuma a nan sai ce ka fahimci yadda halittan yaran ka suke da yadda zuciyarsu ke tunani ya ce fahimtar wannan zai taimaka ma zai taimaka maka gurin tarbiyyar yara a can ba rike ka wani mai jin sanyi ne wani mai saurin fushi ne wani mai kaza wani mai kaza to ka ce kana son sai ka rika musu zubi iri daya ba daidai bane ba daidai bane kowanne ka fahimce shi ka rika mu'amala da shi irin yadda ya dace a kowanne babu laifi sai ka lura wani cewa mai son aiki ne to idan ka ɗauko aikace aikace ka sanya shi ne mas'ul amma ka ba shi ajanda ina son yanzu gidan nan ina son a yi tsaftace muhalli na gida da haka yanzu kai ne zaka kula da wannan harka ga tsintsiya ga abin share sama ga fatanya ga kaza ga kaza ga kaza ka kula da yanayin shi kenan shi zai ɗauki wannan nauyin shi kuma wancan ka lura da shi akwai shi da san dan haka a girmama shi to yanzu yau wannan tafiyan da zamu yi kai ne shugaban tafiya kana cikin mota amma wani shi ne shugaban tafiya za a fara tafiya baka ji ya umarci wanda za su yi tafiya da yin addu'a ba wanda kai na fa shugaban fa tafiyan nan fa kai Allah ya dora ma nauyin mu gabaki da da ni da mamanka da sauran kannunka ban ji ka umarce mu da mai addu'an tafiya ba kai tun daga addu'an hawa abin hawa ma ka umarce mu da yin addu'an abin hawa dama kuma Allah ya taimake shi ya karanta a cikin hisalin muslim bismillah الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون هو الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ba addu'an abin hawa ba kenan to za kuma a fara tafiya shikenan sai a addu'an tafiya Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa min al-amal ma tarda sai ka sai ka bashi umarni ka umarce mu shine zai buji ya ce to jama'a ka kumance da addu'a sai ya shiru kana iya jawo hankali shi to kila akwai wanda bai iya ba a cikin mu kamun wani da wani da wani kaga duk ba su iya ba ka rika karantawa mana mu amsa wannan a tarbiyyaci babu laifi a kansa sai ce to jama'an mota a saurara zan yi addu'a a amsa اللهم اللهم إنا نسألك في سفرنا البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى سيكرنتا سيكرنتا كنا أمصاوا هكي بابا كنا أمصاوا كاغا كنا كلا ديني كوني يا روكين كنا دولا مش أبين دي داشيش to mai hada da wannan shine taqdiru marahilul umri lil aulad ka rika girmama shekarun haihuwansu yace fa hadha mimma yajdaru bil walidain an yara'u فالولد يكبر وينمو تفكيره فلا بد أن تكون معاملته ملائمة للسن والتفكير واستعداداته واستعداده وألا يعامل على أنه صغير دائما wannan mun yi kishiyarsa a baya ka rika kula kar ka rika mu'amala da yaron da ya fara girma kamar yaro dan kankani yaron da ya fara girma ka rika dora mishi assignment irin na manya yaron da yake karami ka rika mu'amala shi mu'amala irin na yara wannan za ka ga da dama malaman makarantu ba su da kula da irin wannan mu'amalan su ɗaya ne suke yi da yara sai ka ga irin mu'amalan da zai yi da yarinyar da ta kai abin nan ta kai js1 2 3 irin mu'amalan da yake da yara 'yan kindigacin ko nazari 1 2 3 mu'amala har yanayin magana da yanayin tambaya yanzu bari ba ku misali idan ne magana ne magana sai ce kun gane wannan irin harshen ku ne wannan harshen yara ne kila an fahimta to kar ka je ajin manya kana musu mu'amala irin na yara ko kuma ka je ajin manya misali yan js1 sai ka ce kowa kama mutuncin shi ai wannan muna ma yara ne ko ba haka bane ka ce kowa kama mutuncinsa ko kuma irin yadda za ka je ajin yara ka kama wannan yan aji ɗaya biyu haka yan shekara uku ɗaya biyar ka kama wannan ka miƙar da shi ka yabe shi wancan tana bacci ka kama ta ka miƙar da ita za ta ɗan fita ka kama hannunta ka fita da ita waje sai ka je aji yan class 6 sun kai shekara sha biyu zo nan zo nan sai ka kamo hannun yarinya kun fahimta sai ka kamo hannun yarinya wannan ya ganganci ne wannan ganganci ne shi yasa har irin ɗauke-ɗauken hotunan nan da ake da yara musamman mata ko a haɗa maza da mata ba daidai ba ne ko a da a makarantu ba daidai ba ne ana koya musu wasu abubuwa ne idan yaro ya zama babba karɗa nuna shi babba ne karkar ga mu'amala shi mu'amala na ƙananan yara sannan talafi mu wajatihim mubasharatan qadar al-mustafa direct attack kai kokari ka nisance shi ga yara idan suka yi kuskure gwargwadon abin da zaka iya fi marhalatul murahaka musamman a abin nan gaban murahaka murahaka wata gaba ce mafi hadarin gaba kenan a tarbiyyar yaro lokacin da yaro ya fara jin shi mutum in namiji ne za ga yakan fara daga shekara sha biyu sha bakwai haka murahaka mace kutun daga shekara tara hatta kai sha biyar sha shida lokacin da zaka ga ta dan balaga ta abin nan shine gaban murahala a murahaka gaban da zaka ga yaro kwalliya na burge shi ko mace ko namiji zaka yana yawan son cin kwalliya bai son aibantawa bai son aibantawa a irin wannan gaban za ga duk wanda kai wannan marhalan bai son aibantawa bai son yin abin kunya za ga idan ya ga 'yar ajinsu bai wanka ba bai san ta ganshi bai wanka ba hakanan ita ma da wani dan ajinsu zai ganta ba ta son ya ganta bai wanka wanka ba gaban mara haka haɗari ne mafi wannan yana da buƙatuwan lecture ne musamman akan wannan gaba ba gaba ce wacce take yanzu mu tattauna kanta ba akwai ɗabi'un gaban akwai yanda ake mu'amala da wannan gaban na murahaka yau wannan gaba ce mai cin gashin kanta tana da bukatun muhazara biyu ne ma ba ɗaya ba to idan yaro ka irin wannan shekaran to kai kokari ya zama irin tattauna tsakankanin ku abar al'iqana duk abin da kake so ka aibanta mishi to ka gamsar da shi ne ya gamsu wal munaqasha al harra wal hiwar al hadi lil bina ko al hadi bina a tattauna da shi ne tattauna da zai gina tunaninsa tattaunawa irin mai zafin na amma cikin ruwan sanyi a kawo mishi hujjoji dalilai na hankali da na shari'a ila kun fahimci da kyau wannan har a makarantu in ina bayanin wannan kar ku ɗauka kawai a gida har a makarantu wanda ya karanta guiding and counseling duk zai gane waɗannan abubuwa idan yaro ya faye zuwa aji kasa ga yaro mai himma amma yanzu sai zuwa aji kawai sai sun koyar da kai ba magana wai kai ta zane shi bane ko yaron da zai kasance yana performing mai kyau amma daga baya baya kuma duk kuma sai ya lalace ba gaban wai a zane shi bane ko a koren shi daga aji yana da bukatuwan kansilin kiran yaro za ka yi ba kuma a matsayin yanzu kai wani giwa ne kai zauna me yasa kake bacci aji duk ba irin wannan bane matsala ce ka ɗauki ɗalibi aboki musamman namiji da namiji ko malama mace da mace ka zauna da shi kai raha da shi kai wasa da shi da iyakoki dai na shari'a to a nan ne tambayoyi za su rika shigowa ina muna yaba maka mu malamai muna kaza muna kaza muna kaza sai dai amma abin ban mamaki dubi result ɗinka fa wani dubi result ɗinka tun kana js1 cikin ɗari fa kusan 92 kake samu 93-94 amma dubi a wannan wannan wannan abin nan da duka duka 45 45 46 50 why Allah ya malam za ka sakin mishi jiki sosai shi zai fito maka da damuwarsa akwai wani ɗalibi da muke tare da shi haka ya dan fara girma a lokacin nan yana da ƙoƙari amma da muka ga ya samu kan cikin irin wannan halin kullum ya shigo aji sai dai kwanta ya ta gengedi makamancin wannan da muka keɓe da shi muka tattauna da shi tattaunawa haka sosai na fahimta sai ke nuna cewa wallahi a gidansu ne baban shi ne yake da matsala baban shi ne yake da matsala me matsalan babanka ya ce kaga dai mu baba ba zai ba mu kuɗi ko sabulu wannan ba zai ba mu kuɗi mu siya ba ba zai kaza ba zai kaza ba zai kaza ba kuma ni na dan fara kasuwancin sai da raguna mun haɗa kai da waɗansu aminan mu mu fara sana'an sai da raguna saboda mu dan samu abin da mu ma yanzu za mu dan rika rike kanmu baba ya ce in ne wannan bai yafe ba to ya zai yi gashi da bukatuwa irin na dan adam gashi baban ya ce in yi wannan sana'an bai yafe ma ya zai yi da haka dole rayuwar shi ta shiga cikin kunci a lokacin nan yana gaban murahaka ne shekara sha takwas sha tara yana da bukatu ya ɗan ƙasa riga mai kyau yana da bukatu ya ɗan zuwa ya siyo makilin da buroshi yana da bukatu ya sai takalmi yana da bukatu in zai zo makaranta ɗan samu abin da zai rike ya ci kosan rogo to duk an hana shi kuma an ce mishi Allah ya isa idan ya nema a wannan ganganci ne kenan ashe matsalar yaron nan ba na yaron bane na mahaifin shi ku iyayen ku malaman a wannan lokacin sai ku je ku zauna da mahaifin ku nuna mai irin hadarin da yake fuskanta dan yana iya kangarewa daga baya in yaga wannan Allah ya san face mishi kunci da yawa sai ga kai zan yi komai menene ya faru ya faru ai Allah ya sani kuma laifin mahaifin ko mahaifiyar to irin wannan matsala ta 35 aljulus ma al-aulad a rika zama da yara فمن ما ينبغي للأب مهما كان من له من شغل أن يخصص وقتا يجلس فيه مع الأولاد يؤنسهم فيه ويسليهم ويعلمهم ما يحتاجون إليه ويقص عليهم القصص الحادثة لأن اقتراب الولد من أبويه ضروري جدا وله آثاره الواضحة فهذا أمر مجرب فالآباء الذين يقتربون من أولادهم ويجلسون معهم ويمازحونهم يجدون ثمار ذلك على أولادهم يتشدوا لكرك زمان يارنك kana ɗebe musu kyau duk ko inda ka kai da lalurori da harkokin waje to karka keɓe lokaci kana zama da 'ya'yanka ka ɗebe musu kewa ka lallashe su shine tasliya wa islihin kenan karka lallashin su kana karantar da su abin da suke da buƙatuwa na rayuwa da addini suna ɗaukan hikimomi da gogewa daga gare ka kana ba su ƙissoshi mai cike da manufa ƙissa mai manufa ba kisa kawai na rashin kan gado ba sai ka ɗauko musu wata kisa a cikin magana jari ina hikiman wannan na daidai za su iya karin magana za su iya hausa kila kun fahimta za su iya hausa tun da kai ba haushe sannan kuma za su ji ɗabi'u da tarbiyya irin na malam bahaushe domin littafi ne wanda ya tattara tsakankanin tarbiyya da mutuntaka babu batsa a ciki babu rashin kunya amma akwai ɗebe kewa sai ka ji an ce maka munafinci dodo yakan cinye shi a nisanta ka daga mummunan ɗabi'a mai walakanta jama'a zai ga iyakansa sai ki ji cewa ashe ruwan idanki kin ki tsaye da miji mutumin kirki ruwan idanki sai ya kai ga kin aure kai misali ko dan hakin da kare na shi ke tsole maka ido ashe ba za ka walakanta mutane ba kar ka ga mutum biji biji ka ganshi almajiri ka ganshi talaka ka rika walakantar da shi ba daidai bane a barbida ga shari'a kai dai a samu sa'a kaga wannan addini ne kar ka ce ni duk kawai abin da na samu na kuɗi shikenan a'a a bida ga shari'a me shari'a ta tsara ila an gane fara koyon mulki da baki kafin ka koya da hannu hikimomi da abubuwa mabambanta ga suna to akwai lokacin da za a zauna yanzu ba lokacin karatun tafsiri ko hadisi ba ne yanzu tarihi ne za a ba su amma mai cike da manufa a fitar musu da darussan da ke ciki ya ce babu shakka wannan yana da irin nashi tasiri mai mahimmanci kuma duk iyayen da ke da wannan suna ganin irin tasirin hakan a tare da 'ya'yansu amma duk iyayen da wa amma ammal aba allazina tashghaluhum ad-dunya an auladihim iyayen da duniya ta shagaltar da su suka manta da 'ya'yansu fa inna mai jiruna ghibba zalika alal aulad suna ganin mummunan makoman hakan akan 'ya'yansu fa yunshawul aulad wa qad iswaddat ad-dunya amamahu la ya'rifuna mawajhat al-haya فيتنكبون الصراط ويحيدون عن جادة الصواب وربما تسبب ذلك في كراهية الأولاد للوالدين وربما هربوا من المنزل فانحدروا في هاوية الفساد duk iyayen da ba sa samun iyayen da ba sa samun dama suna zama da 'ya'ya to duniya takan yi ma 'ya'yan kunci sai su kauce daga kan tafarki su karkace daga kan abin da ya dace wannan ma na jawo sai ka ga 'ya'ya suna kyaman iyayensu saboda bai zauna da uban shi ya gane daɗin uba ba uwan ta faye yawo kasuwa kamar yadda makanta a baya ita ne ba ta kasuwa ba ta gidan biki ita ne ba ta kaza ba ta kaza bai zauna da uwarsa ya gane daɗin ɗanɗanon daɗin uwa ba idan ya je waɗansu gidaje ga ana zama da 'ya'ya sai ta jin daɗi sai iyayen shi su zama yana kyamansu bai san su ai matsalan baba kenan in ya fita gida tun tun kafin mu tashi bacci bai dawo gida sai mun yi bacci wani lokaci ma sai in kwana biyu uku ban ga babu ba ina son in gaya mishi kaza a makaranta an ce mu kawo kaza an ce za a yi kaza ni ban ma gan shi wani san gama kaga dole wannan ya sabbaba ƴaƴan su fara jin haushin iyayen yaro ya dawo makaranta ba mahaifiyarsa a gida yi ta bilayi da jaka a hannu ɗakin mahaifiyar a kulle yi ta bilayi yi ta bilayi da ƙarshe gane kai ita wannan jakan ta mishi nauyi da yawa bari ya kyale ta kawai ya watsi da ita nan ya saba in ya dawo ba uwar tasa sai dai ya je makwabta ko kuma ya je ɗakin abin nan abokan zama yana rara gefe yana neman abinci yana neman ina wanda zai ɗebe min kewaye ya nuna min soyayya da ƙauna a lokacin nan ne in yaro ya je yunwa aka hana shi abinci sai ya fara sanin kai wallahi zan je in ɗibi ko na uban waye daga nan ne sai fara tunanin kai wallahi ban kunyan uban kowa daga nan sai fara shaye-shaye uwa da uban su suka sababa haka sun ki zama a gida yawo Allah ka shirye da mu abu na gaba al'adlu bainahu shi ma mun faɗi kishin wannan a baya a nan malin yana cewa sama da ƙasa ma sun tsaye ne da adalci don haka adalci shi ke daidaita komai rashin adalci ba abin da baya batawa rashin adalci ko dai a wuraren abin duniya ko kuma nuna ƙauna da soyayya da jawowa a jiki duk uban da bai ma 'ya'yansa wannan yana nuna ina son wani ban son wani yana nuna ƙauna ga wani bai nunawa ga wani yana kyauta ga wani bai kyauta ga wani to ya raba gidan shi shi yasa ya kawo abu na gaba ishba'u awaqifihim gamsar da abin nan ɗinsu ƙishinsu na ƙauna da soyayya 'ya'ya suna da buƙatuwan wannan mun yi kwatankwacin wannan a baya a ƙosar da su a nuna musu ƙauna da jawowa a jiki da kusantowa saboda in suka rasa wannan a gida za su je waje su nema in kuma ya tafi waje zai nema to yana fita zai samu dan kaga yan wiwi suna da haɗin gwiwa in baka da ko sisi zaka sha wiwi sai ka gaci yan giya haka yan taba haka yan luwaɗi haka duk abin da baka tsammani ana iya yin maka in ana so ka shiga cikin wannan ƙungiya za a zauna da kai a ɗeba kewa da kai a yi maka hidima to ya rasa wurin uwa da uba don mene ba zai je gurin wa'ancan kangararrun ba an na daga cikin abubuwan da ya kamata iyaye su kula an na faƙatu alaihim bil ma'ruf ka rika ciyar da 'ya'yanka kana ɗaukar nauyin rayuwarsu da halal duk yadda za ka yi shansu shansu tufafinsu makarantansu abubuwa da rayuwa ke da buƙatuwa labudda min to ka rika ɗaukan nauyin 'ya'yanka idan kai sakaci akan wannan 'ya'yan za su rena ka zai kasance baka ita ka ce su yi su yi ba ko su bari su bari saboda mene baka san inda suke ci ba baka san inda suke sha ba baka san inda suke kaza suke kaza ba ku lura akwai waɗansu anguwanni ina ina misali kamar da shekarun baya yanzu abubuwa sun ƙara gurɓacewa wayan hannu ta gurɓata mana abubuwa da yawa amma kamar a shekaru ka ɗauka ashirin nan baya a kodansu an goyi a garin nan waɗanda yake sanannu ne cewa yaro da safe bayi da abinci a gidansu da rana bayi da abinci a gidansu mahaifin shi ba zai mishi tufafi da sallah ba ba zai ɗauki nauyin karatun shi ba yaran su suke makansu in kaga yaro ya samu abinci a gidan iyayen shi sai dai da daddare abincin mamari daɗi to duk 'yan ta'addan garin nan daga can yankin suke fitowa saboda mene iyayen ba su da kima wurin yaya yan sara suka yan daba yan wane ne yan wane ne duk daga cin yankin suke fitowa amma iyayen da suka ɗauki nauyin yayansu suna bibiyan tarbiyyansu za ga akwai karancin wannan kuma ko a yanzu ma da nake magana akwai wannan sai dai a ce yanzu da yake almughriyat din abubuwan masu rafkanar da mutum masu tabar da tarbiyya masu ruguza tarbiyya suna da yawa shi yasa yanzu zaga abubuwan su dan ƙara kasancewa gwargwadon iyayen da iyaye suka kula da yaya gwargwadon iyayen da yaya za su yi da'a wannan ko ba ma yaya kaɗai ba har matarka idan ka zama abubuwa na wajibin rayuwa ba ka yin ma matarka to dole ta rena ka baka san cinta ba baka san shanta ba baka san shiganta ba da fitanta to ba dole ta rena ka ba amma a ce ka rufe komai ka rufe komai har gishiri ka sayi musu da sauran abubuwa na rayuwanta abubuwan da take sanya a cikin jikinta ba da turmin zani da waye da waye da waye har abubuwa on da wayas duk kai za ka rika sayan mata to kaga in dai ba buturi ce wannan matar ba dai ai ta san dai wane ya abin nan abu na 39 isha'atul isar bainahum ka rurar da tasirin ɗabi'an fifita wani akan kanshi wa zalika bi taqwaita ruhi ta'awun bainahum wa tathbit awasir al-mahabbati bihim wa ta'widum ala as-sakha wa shu'ur bil akharin hatta la yansha al-wahid minhum fardiyan la hamma lahu illa nafsi ثم إن تربيتهم على الإيثار مما يقضي على كثير من المشكلات التي تحدث داخل البيت غالب matsalolin da ke faruwa a gida idan ka tarbiyyantar da 'ya'yanka akan fifita 'yan uwan shi akan kansa to an gama da waɗannan matsalolin taimakekeniya mun yi maganar irin wannan a baya kai ka samu ɗan uwanka bai samu ba ka zaɓa bari in ba ɗan uwan na wani in haƙura dan ɗakin wance ba ɗakin kuɗi ba bai samu ba kai ka samu sai ka ɗauka ka bashi ya samu kaɗan ne kai ka samu da yawa sai ka ɗiba ka ƙara ma ka samu ko kekin sami kayan sallah kala biyu kala uku ita ko wancan bata kai ki farin jini bata samu ba sai ki ɗauki kala ɗaya ko kala biyu ki bata to kaga amma wannan yana da alaka da irin yadda su iyayen suke yi idan iyaye suna yin wannan ya so ya so a gida to ya'ya ba za su koya amma akwai matan gidan da yawa da naka namu ne namu namu ne idan mai gida ya samu matan gida za su zo kowa za ta buɗe baki a ci tare amma ita in ta samu nata sai ta shiga uwar daka da ita da 'ya'yanta sai su cinye mai gidan bai ma san an yi ba kaga wannan mai take koya ma 'ya'yanta rowa da san kai amma ta samu abu a ɓoyi ta ce kai wani abin ba zai yi mace mu kaɗai ba a cire na mai gida tana da kishiya a cire na kishiya a kai mata da yaran gida kowanne a cire a kai masa to mama ai muna mu yi kaɗan in suka samu kamar mu muka samu allah da ya kawo mana yaushe zai kawo mana gobe to in ya kasance mai gida na yin wannan uwar gida na yin wannan in ma su biyu ne da uwar gida da amaryar duk suna yin wannan to sun gina gidansu akan isa yaran gidan za su kwaikwayi wannan daga gare su amma duk wanda ya ta samu abu sai ta shiga ɗaki ita da 'ya'yanta ta ɗan je anguwa ta dawo ta siyo mintin tsotsa sai ta keɓe 'ya'yanta a ɗaki ta ba su shanye tukuna sannan su fito kin yi baki ba ai daɗin daɗi shine a taru a ci daɗi amma daɗi din kai kaɗai ka ci daɗi ya baka ci daɗi ba din ka shiga ɗaki ka sa gajeren wando ka ci kaza ɗaya ka sha yogurt ka yi getsa amma fa ni ban san ka ci ba to ina daɗin aiken daɗi shine ka fito ko hudu ko biyar ku ci ana lashe baki ana raha ana santi an jima an an haɗa ana ka ka ga fajiya inda muka samu gara yawwa to daɗi kenan amma ka ci kai kai getsa amma na fito ni ban san ka ci ba da ka fatacci ka daɗi ba so da ka wannan yana da muhimmanci na arba'in al-isghaw ilaihim idza tahaddathu wa ish'arun bi ahmiyati kalamihim idan yara na magana ai ka sake a rika sauraron su a nuna musu maganar su na da muhimmanci بدلا من من الانشغال عنهم والإشاعة بالوجه وترك الإنصات لهم wannan din yafi a ce suna abu kawai kai ka shagala suna ta maganar su kai ba ma abin da ya dame ka da abin da suke yi ka yi ututu da huska ba ka sauraron abin da suke faɗi wannan kuskure ne a cikin tarbiyya mahalar ce abin da ya dace da iyaye shine idan yara na magana an ya suge lahu tamaman wa an yubdi ihtimamihi bi hadithihi ka nuna maganan shi yana da muhimmanci ka an tabhar alamatu ta'ajjubi ala wajhi fuskan ka rika nuna burgewa da mamakin irin yadda yaron ya wannan tunanin fuskan ka kawai ya rika nuna mishi yayi gwaninta aw yubdi ba'd al aswat aw al harakat allati tadullu ala al isgha wal ihtimam wal ijab ko kuma a aikace ka rika yin abin da zai nuni akan wato abin da yake din ya burge ka abin yayi kyau kamar yaro na magana kana ra'i yayi kyau yayi kyau hasan da kyau yayi yayi sahih gaskiya ne gaskiya ne aw an yaqum bil hamhama ko kuma yaro yana magana kan eh eh eh wato kaga ka nuna kana son ci gaba da maganin kenan wa tarikun ra'as wa taswiduhu kana girgiza kai jayyid jayyid wa tas'iduhu aw an yajib an as'ilati aw ghayr zalika in kuma ya tambaya sai ka bashi amsa to ire-iren waɗannan abubuwan suna taimaka ma yaro kokoron shi ta buɗe amma yaro yana fara magana ima mutane shiru yaro yana fara magana kafaita din tsiya yaro yana fara magana a bige shi to kaga wannan kana takura mishi maganganu ne da yawa a cikin tunaninsa babu mai hankalin da bai san cewa idan kana cikin damuwa ka ama yadda damuwanka kana warkewa ba idan aka samu sabani tsakankanin mata da miji cikin hanyoyin da ake gara matsalan cikin sauki shine a bar kowa ya ama yadda damuwarsa kai idan ka je sulhu akwai gaban da yake in matsalan bata kai ta komo ba za ka yi sulhu ne kawai ka tashi kawai ba ka son ka ji waɗansu bayanai eh mu je amma akwai gaban da yake idan ka je sulhun sulhun ka je yi wance kin samu sabani da wani ta ce yi wani ka samu sabani da wance eh to kai ne babba menene damuwanka da ita ya zauna ya inna alhamdulillahi na hamadu shi ya kintsa ya gyara zama ka ba shi dama ya minti arba'in yana zubo matsalolin malam wannan matsalan ba fa yau ta fara ba tun lokacin da aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza ya amayo matsalolin shi kaf kana yi kana mishi tambaya da aka yi kaza ba a yi kaza ba a lokacin a an yi kaza din mana ka ce to shikenan wato dan tambayoyin da zaka rika mishi kana dan yi kana sassauta waɗannan nau'o'in damuwa duk ya gama amayar da damuwan shi ka fitar da point din da yake son ya fitar to bayan Allah menene damuwanki da wani malam kaga abubuwan nan da ya faɗi to ba fa kaza bane ba ita ma ta awa ɗaya tana zuba wannan lokacin kai ihtisabe shi ka nemi lada a wurin Allah kan wannan lokacin ko alƙali ne cikin hikimomin warware sabani ne wannan kowa ya gama amayar da damuwansa ka ɗan yi tambayoyinka malam ta gama bayaninta akwai wani ƙari yau eh inda ta ce kaza din nan ba kaza bane inda bata ce kaza ba kuma kaza ne ke ma akwai ƙari kowa ya gama amayar da damuwarsa to sannan sai ka ce to abinda na fahimta matsalolin nan da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza haka ne eh haka ne haka ne eh haka ne to kun ga matsalan kaza kun ji inda kuka yi kuskure kun ji inda kuka yi daidai kun ga inda kuka yi kaza kun ga inda kuka yi kaza idan Allah ya taimake ka ka kware gurin iya saisaita al'amura sai ka ga an zo ana fusata wane ya zo da niyan ai wallahi daga nan sai dai rubuta mata takarda ita kuma ta zo wallahi daga nan sai dai ba ni takarda na sai kuma kaga an koma ana dariya ana kaza ana kaza ana tsokalan juna to shikenan ni wallahi ni ka daina ma haka ne shikenan an gama da matsala amma mutum ya amayar da damuwarsa wannan bil munasaba ne nake faɗi hanyar gyara ne to idan babba in ya amayar da damuwarsa yana warkewa me kake tsammani da yaro kullun yana da damuwa ka ki bashi dama ya rika fito da ita kullun yana tara ta a cikin zuciya yana tara ta to sai ta zama mishi ta mishi tsatsa a cikin zuciya sai ta rufe mishi kofofin alkhairi ta bude mishi kofofin sharri mala ya ce to ba yaro daman ya rika magana ana sauraron shi zai taimaki yaron ya zama ya iya magana a balaka fil kalam ya iya magana zai taimaki yaron tunanin shi ya rika faɗi zai taimaki yaron shi ma idan wani na magana ya rika sauraron sa kun gane wannan kyakkyawan tarbiyya ce zai taimaki yaran wurin gina matsaya kuma zai samu matsaya mai tsafta sannan kuma zai taimaki tunaninsa zai kuma rika tuno mishi abubuwan da suke faruwa a baya sannan zai ƙara ma yaro kusanci zuwa ga iyayensa to duka dai waɗannan abubuwa takaicen takaitawa hanyoyi ne wanda yake kiyaye su insha Allah ta'ala kiyayewa ne ga tarbiyyar yaro muna fatan Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da alkhairi ya taimake mu akan tarbiyya ya nisanta mu da miyagun dabi'u ina ga okay to asante